الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 26 ga watan rajab shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am wani mutum ne ya gadiya yana so mahaifanta suka ce sai ta kammala karatu washin yana iya yarda ya amince da wannan sharadi in kana son ta dole ne ka yi haƙuri tun da ba tilasta su za ka yi su ɗaudiyarsu su baka musamman kuma in tana fahimtar karatu an gane ko musamman in tana domin mace tana da haƙƙin ta nemi ilimi kuma tana da haƙƙin ta karantar da ilimin da ta nema ƙwarai yana daga cikin haƙoƙuwan da musulunci ya ba mace haƙƙi na neman ilimi sannan kuma tana da haƙƙin hallo ta sanar da ilimin da ta yi wanda mun ya gabata a darasin kasancewar hadisin da sahabbai sukan zo sukan tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya buya gare su abin da manzan Allah yake yi a gida na ayyuka na ibada matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ilmantar da su su sanar da su cewa ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi na ibada a gida a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce in har babu namijin da zai ba 'yan uwansa maza ilimi sai mace to a nan kenan dole ne maza su koma wajen mata su nemi na hadisin mutum uku wanda suka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da yake yi na ibada a cikin gida don haka in mahaifanta sun ce sai ta kammala karatu in kaga ka iya kai kira in ba ka iya ban ya so ka yi gaba kuma ba laifi suka maka ba ko ba na addini ba ne kwarai ko da karatu ne wanda yake na rayuwa haka rai na'am wadda ke banta hali da zo da wadda ke banta ranar juma'a game da wata ibada ballo wanda suke yin waina ko rabon wani da biyu na ko da juma'a za su ke shiga da fuska to ban san wani hadisi wanda ya nuna hani game da keɓanta ranar juma'a da wata ibada abinda na sani keɓantar ranar juma'a da azumi kaɗai ta ranar juma'a da azumi ko kaɗai ta daren juma'a game da kiyamun lai amma ba mu san wani dalili wanda ya nuna cewa ba za ka keɓance ranar juma'a da wata ibada misali yanzu so da yawa mutane sukan yi sadaka a ranar juma'a saboda ranar juma'a rana ce wadda take mafificiya Allah ya fifita ta saboda haka wasu sukan dakatar da sadakar su zuwa ranar juma'a domin suna fatan Allah ya karbi wannan sadaka ta su kuma lada ya dindinka ba laifi ba ne ka ce ba za ka yi sadaka ba sai ranar juma'a amma tare da cewa shi yin sadaka bai ta ba da ranar juma'a iya abin da aka haramta mana kadai ta ranar juma'a da azumi an gane ko amma kadai ta ranar juma'a da sadaka babu dalilin da ya hali sai dai illa kasancewar a matsayinka karka mai da cewa kwata-kwata ba za ka yi sadaka ba in ba ranar juma'a ba ko daranta amma ba laifi ba ne ba don neman dacewa wannan sadaka ta samu karkuwa kuma lada ya dindinka a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ta yi sadaka a ranar juma'a domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa fiyayyen yini wanda rana ta hudu a kansa manzan Allah ya ce ranar juma'a domin a ranar juma'a aka halicci annaba adam alaihi salam a ranar juma'a aka busa masa rai a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna a ranar juma'a ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala game da cin itaciyar da aka hane shi ya ci Allah ya karbi tubansa manzan Allah ya ce kuma a ranar juma'a Allah ya karbi rayuwarsa don haka manzan Allah ya ce kuma kiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar juma'a waɗannan duk abubuwa ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana wanda yake nuna ranar juma'a ita ce sayyidul ayyam a cikin kwanukan sati ita ce shugaba domin shine yini wanda yake fiyayye don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa ranar juma'a ranar idi ce an gane ko idi ne wanda yakan maimaito a kowane sati a musulunci don haka yin sadaka a ranar juma'a ba laifi ba ne da sauran wasu ayyuka na ibada in dai ba abin da dalili ya hana a kadaita ranar juma'a da wannan kamar yadda ya hana a kadaita ranar juma'a da azumi ko kuma daranta da kiyamun dai amma ban san wani hadisi wanda ya hana kadaita ranar juma'a da duk wani aiki na ibada in ba waɗannan ba na'am
daga nan da zan fi da wuce na hannu kan ɗaya wuri ba tare da harar da ita shi matar shi a ta take koya kana ba da shi mana nan shi yane za a yi da gyara
wani misali mutum ne ke da mace malamar makaranta ce amma sai ta yi bulaguro ta je ƙauyen da take karantarwa kuma tare da cewa ya ji cewa haramun ne ga duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba menene kenan matsayinta ita matar tashi a nan in za ta tafi in ma shi ya raka ta a matsayin mijinta ko kuma a samu wani muharrami nata ya raka ta ta je can ƙauyen da take karantarwa sannan kuma in za ta dawo hallo ya je ya dawo da ita wannan shine ka'ida idan ana kusan abu a fita daga cikin laifi in za ta karakata in za ta dawo kuma sannan ka ji ku zo tare ko kuma a samu wani daga cikin muharraminta na'am alaikum salam
wannan ya rashin lafiya zai hana shi yi mai azumi ya zai da wai mutumin da rashin lafiya ta hana shi yin azumi ni iyami yake kansa idan rashin lafiya ce wadda ake tsammanin warkewa to anan sai ya haƙuri lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya rama iya adadin abin da yake kan shi na azumi domin rashin lafiya tana ɗaya daga cikin uzuri guda shida wanda ke halitta ma musulmi ajiye azumi kamar yadda nasi na alkur'ani ne ya tabbatar da haka ubangiji ta'ala yake cewa wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko kuma yana kan halin bulaguro baya iya yin azumi domin rashin lafiyar da take tare da shi ko kuma bulaguron da yake ciki fa iddatun min ayyamin ukhra ubangiji ta'ala yace na kan shi wato kilga wasu kwanuka na daban domin rama iya adadin abin da ya sha to don haka idan rashin lafiya ce wadda ake tsammanin warkewa mutum sai ya haƙuri idan Allah ya bashi lafiya ya rama iya adadin abin da yake kansa idan ku rashin lafiya ce wadda likita ya auna wanda yake ƙwararren likita kuma amintacce ya tabbatar maka cewa wannan rashin lafiya taka ba a tsammanin warkewa kuma wannan rashin lafiya taka wato ba za ka wannan baiwa ka yi azumi da ita ma'ana ba ka iya yin azumi da wannan rashin lafiya to anan in ya tabbatar maka cewa rashin lafiya ce wadda ba a warkewa an gane ko galibi kenan wanda akwai rashin lafiyar da sai dai a tafi da ita kuma in ya kasance wannan rashin lafiya mutum baya iya azumi to wannan addini na Allah in an kai azumi iya abin da yake kan shi ya dan mudu ya bada ya ɗau mudu ya bada malamai sun kiyasta wannan ne akan dattijo wanda baya iya azumi domin tsufa rashin lafiya ne kuma rashin lafiya wadda ba ta warkewa duk dattijan da baya iya yin azumi to diyini na Allah iya abin da yake kan shi ya bada mudu kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin don haka shi ma duk wanda yake da rashin lafiya rashin lafiyar da baya iya azumi kuma ba a tsammanin warkewa iya abin da yake kashi addini na Allah in an kai azumi ya bada mudu guda wannan mudu da yake bayarwa shine madadin azumin da bai yi ba na'am wai aski ko yanke farce a ranar laraba takaita shi a ranar laraba wannan ba san wani dalili ba akan haka an gane ko yanke farce da aske kai ba su da wasu rana ke bantacciya a tsawon sati duk lokacin da ka samu damar yanke farcen ka ko aski wannan duka ba laifi ba ne a tsawon kwanuka waɗanda suke na sati kuma babu wata rana ke bantacciya a shari'a cewa sai ita na'am
ake sakin wasu yara mata wanda su yi masu kwana da su wani da kamar university da sauransu kuma wajen mu bangaren kama akwai university da musulunci to amma ko ba gidajen su suke ba kuma kawai kawo ne makaranta a kuma da suke yanzu laifin yana da su uwa da suka da suka zo yaran suka fita da ko kuma da su ya
wai kamar misali ya'ya mata da ake tura su wani gari su je su yi karatu laihin akan su yake ko akan uwayensu kuma bulaguran da za su yi da kai kawon da za su yi ba tare da muharrami ba laifin yana kan uwayensu saboda uwayensu ne auliyakinsu masu jibintar lamarinsu dole uba kowa wanda dai shi yake kula da kannin shi kenan baya halatta ya bar kanwashi wadda take baliga ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba duk wadda take mace ce to wannan baya halatta a barta ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba in ta je wancan gari wanda za ta yi karatu ta je ne zama ba a kiranta matsayi mai bulaguro zama ta je wannan gari domin ta yi karatu amma a wannan gari idan ya kai ta ya kamata ya sanya ta hannu wanda yake amintacce ya wakilta wanda zai ringa kula da duk al'amuran da suke gudana game da ita an gane ko shi in aka ce bulaguro kenan misali ka tashi ka je ko kuma bulaguro garin da ka je akwai adadin kwanukan da in kai za a kiraye ka a matsayin mai bulaguro to irin wannan kenan dole ya zamanto akwai wanda zai abuce ta zuwa da zawa amma wannan zama ne ta je domin yin karatu kenan zuwanta da dawowa dole sai an samu muharami ko kuma mijinta ya abuce ta a cikin wannan bulagura in ta isa wannan gari kenan ta je wannan gari zama domin neman ilimi kenan a dole ne a wannan garin kamar yadda a garinsu haƙƙi ne a kan shi nata ya kula da ita to dole ne a nan ya wakilta wanda zai kula da mutuncinta amma haka ka kawo ɗa ka sake shi wannan kwata-kwata wannan kuskure ne wanda yake mai girma duk abin da ya kasance na ɓandarewar wannan ɗa kai kai ne sababi a kan shi kai ne sababi so da yawa wasu sukan tura 'ya'yansu kaɗai haka su je wai su yi karatu babu wani mai sanya ido a kansu saboda haka galibi za ka samu waɗanda aka tura a cikin kashi goma za ka samu kashi takwas ko kuma kashi bakwai sun fandare sai wanda Allah ya kiyaye kawai daga cikinsu saboda babu wani ido da suke jin kunya babu wani ido da suke tsoro duk abin da suka ga dama za su yi kenan kai uba ko kuma wanda kake waliyin ita wannan yarinya kai ne sababi kai ne kake da laifi akan haka tare da cewa ita ma tana da laifi idan ba ce tunda alkalami ya riga ya hau kanta amma kai kana da kamasho domin kai ne sababi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen babi na talatin daidai babin da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wato sana'a ta dinki shine yace babul khayyab lafazin khayyab an ciro shi ne daga al in aka ce al wato shine dinki kenan shine a karkashin babu malam ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa inna khayyaqan da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'a wato lalle wani madinki ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wani abinci da ya shirya masa madinki ne ya shirya abinci na musamman ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya karrama shi game da wannan abinci da ya shirya masa wanda wannan ya maimaitu sahabbai sukan shirya abinci na musamman takanas su gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu mazansu da yawa sun yi haka kuma da matansu hatta da wato wani bai wata wani bai yahudi ya taba gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shirya masa abinci haka wata bai yahudiya manzan Allah kuma ya karba wannan gayyata to haka muminai sukan shirya abinci na musamman wanda babu wata munasaba su gayyaci mutane waɗanda suke masu daraja an gane ko da waɗanda suke yan uwa da waɗanda suke abokai domin abu ne wanda yake na girmamawa kuma na faranta zuciya na ƙara danƙon su da ƙauna tsakankanin jama'a to shine wannan shi maɗinkin ya shirya abinci na musamman ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa fa zahabtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila zalika ta'am sai na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan abinci da aka shirya masa shine yace fa qarraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khubzan wa maraqan fihi duba'un wa kadid wato wannan madinki lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƴan rakiyarsa da suka isa wato sai ya gabatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gurasa wa maraqan wato da rumu fihi dubba'un a cikinsa wato akwai dima wa kadidun kuma da kilishi wanda wannan yana ladab yana daga cikin ladabba waɗanda suke na girmama bako ko mu ce ladabba waɗanda suke na sauke bako ba za ka kawo abinci ka ajiye ka ce ma bako tashi ka je ka ci abinda za ka yi abincin za ka kawo ka kusantar masa ka ajiye mishi kamar yadda babanmu ibrahimu alaihi salam shi ya ladabtar da mu da wannan ladabi kamar yadda Allah ya karantar da mu a cikin alkur'ani faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulu dan haka yana daga cikin munana ladabi game da bako sai ka ajiye abinci ka ce masa tashi ka je ka ci abinda ake bukata ka kawo abincin ka ajiye a wajen shi ka kusanto masa wannan yana daga cikin girmamawa shine anan yace fa qarraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khusa wato ya gabatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata gurasa wa marakan wato da rumu fihi dubba'un yace a cikin sa wato akwai duma kamar yadda ake miyar duma kenan idan aka ce dubba'un kenan jam'i ne jam'i wannan mufradin sa shine duba'a duba'atun kenan duma kenan waƙadidun ya ce da kilish anas yake cewa fara'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya tatabba'u dubba a min hawalai da ƙasa ya ce sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bibiyar wannan dima yana tsincewa yana ci min hawalai da ƙasa wato daga gefen abushin an gane ko ya ɗauko nan ya ɗauko nan ya ɗauko nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsinci duman yana ci saboda shi ya nuna mana cewa ba a fara cin abinci ta tsakiyar akushi ta gefe ake ci na daga cikin ladubba daga cikin yana daga cikin ladubba na cin abinci in za ka ci abinci ka fara ci daga gefe an gane ko kuma shi musamman abinci in ya kasance naka ne na musamman kai ka saya ko kuma domin kai aka shirya wannan abinci to ba laifi ba ne ka ɗauko can ka ɗauko can amma duk abincin da ka san ba naka ba ne kai kaɗai kana tarayya da jama'a to bai ya halatta ka ɗauko abin da yake gaban wani dole sai da izinin shi an gane ko ko mun san da kake ma nau'in wannan abinci wanda babu a gabanka sai a gaban wani to bai ya halatta ka miƙa hannu ka ɗauko iya abin da za ka yi a nan sai ka nemi izinin sa wani zan ɗauko abu kaza a gabanka ko kuma wani turo mu to amma a nan da yake takanas aka shirya wannan abinci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi Anas ɗan rakiya ne bi ne yayi to shi yasa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa bibiyar wato dima ta gefen akushin manzon Allah yakan tsince yake ci qala sai Anas yake cewa falam azar uhibbu dubba min yawmi idhin yace tun wannan yini yake cewa tun daga ran nan ya ce wallahi ban gushe ba ina kaunar wato dima ina son dima ina kaunar shi a cikin miya saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son shi kaga son dima ai ba ibada bace al'ada ce dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ta kansu yake son shi to amma da yake su sahabbai inda suka yi fice wato shine wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa duk abin da suka ga manzon Allah na yi to sukan kwaikwaye shi ko da ba ibada ba ce matukar sun san abin da yake banta da shi ba to shine haka ake buƙatar mumini kenan a kowane bangare iya abin da ake buƙata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine abin koyo kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira zamu kira wannan a takaice kamar yadda bayani ya gabata yana nuna mana sana'a ta dinki sana'a ce wadda take halattacciya kamar yadda a nan madinki ne ya shirya abinci ga ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda dinki laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hannu wannan sahabi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب النساج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم هو سلمة بن دينار أنه قال سمعت سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة فقيل له نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها قالت يا رسول الله إني نسيت هذه بيدي أقسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل رضي الله عنه فكانت كفنة الإمام البخاري الله يجيك أنسى كيشيوا باب النساج wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato masaki sana'a wadda take ta saka in aka ce an nasaj sigatul mubalaga ne wanda ya kai matuka a wajen saka ismu fa'il kenan shine nasij ma'ana masaki domin an ciro kalmar ne daga annasju annasju shine saka nasaj kenan wanda ya kai matuka a wajen saka shine anan malam ya zo da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke cewa ja'at imra'atun bi burda wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani mayafi qala sai sahal yake cewa atadruna mal burda shin kun san me ake nihi da burda faƙila lahu sai aka ce masa na'am ƙwarai mun san abin da ake nihi da burda hiya shamla mansujatun fi hashiyatiha hiya shamla wato ita ce kenan shine shine tufa wadda take mayafi kenan in aka ce ashamla kenan mayafi wanda yake lullube jiki mansujatun fi hashiyatiha an gane ko wadda take a bar saƙawa fi hashiyatiha fi a nan sai ka ɗauke ta bi ma'ana ma'a ma'a hashiyatiha kenan tare da gizar shi kenan gizar ba a yanke ba shine kamar yadda hadisin ya gabata tun a cikin kitabul shana'iz baban da yake cewa babu manista addar kafana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama falam yunkir alaihi wanda a wannan malam ya zo da hadisin ta hanyar abdullahi ibn maslama alkanabi shi kuma daga ibn abi hazim daga mahaifinsa daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi shine yake cewa annamra'atan ja'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi burdatin mansujatin sai yace fiha hashiyatuha fiha hashiyatuha fiha ay ma'aha hashiyatuha kenan akwai gizar ba a rigai aka yanke ba kamar misali ai akwai tufafin da ake saƙa shi a nan wanda da galibi mata sukan kafa shi a ɗaki suna kare wanda ake kiran shi sakala to akwai buzabuzai shine gizar ita ba a yanke ta domin ita ma ado ne shine kamar irin misali wannan zane wanda burgo wanda ake ce masa gwado shi ma za ka ga gizar shi ba a yanke ta idan aka saƙa kamar misali ko mu ce yanzu irin sarbeto wanda yake na harami shi ma za ka ga gizar shi a jikin shi ba a yanke ta ba to shine a nan ya ce wato mansujatun an gane ko hiya shamla mansuja ya ce tuba ce mayafi ne wanda yake abin sakawa sai ya ce fi hashiyatiha an gane ko ma'ana kenan tare da wato wannan gizarta mansujatun fi hashiyatiha ai ma a hashiyatiha a sake yake kuma tare da gizar shi ba a yankewa in aka ce hashiya kenan kamar misali cin baki amma me ake nihi a nan gizar kenan ta baki qalat ya rasulullah wannan mata sai ta ce ya manzon Allah inni nasajtu hadhihi bi yadi aksukaha tace ya rasulullahi wannan mayafi ta ce da hannuna na saƙa shi na yi shi takanas wato domin na tufatar da kai an gane ko na yi shi takanas wato domin na tufatar da kai fa aka ba hannabiyu sallallahu alaihi wasallama muhutajun ilaiha wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karɓi wannan mayafi muhutajun ilaiha halin yana mai buƙatarsa ta yi takanas saboda shi kuma shi yana da bukata don haka manzon Allah sai ya karba saboda shi ka'ida duk abin da aka baka kyauta ba dole bane ka amsa in kana da bukata ka karba in ma ka karba ka yi amfani da shi ko kuma ka ba wani to anan da yace fa akhadha hannabi sallallahu alaihi wa sallama muhtajun ilaiha manzon Allah ya karba muhtajun ilaiha halin yana da bukatar abu miyasta ina suka gane cewa manzon Allah yana da bukata domin a fuskar shi suka gane yana da bukata kuma kai zai manzon Allah yana shiga cikin gida sai ya tube mayafin da yake jikin shi sai ya daura wannan ki ya daura shi an gane ko manzon Allah ya daura shi a tsatsan shi kenan ya izar da shi kamar yadda zai zo shine anan malamai suke cewa dalili ne wanda ke nuna cewa mutum ya yi amfani da alƙara'in ma'ana alamu kana iya yanke hukunci akan wasu alamu da suka bayyana gare ka da haka anan shi sahal ya ce fa a kaza hannabiyu sallallahu alaihi wasallama muhtajun ilaiha manzon Allah ya karbi wannan mayafi halin yana mai bukatarsa fa kharaja ilaina wa innaha izaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da wannan mayafi a daure a jikinsa shine gyautan shi kaga kenan a nan zatansu ya kaskata saboda sun ce ya karba kuma yana da bukatar abu yana shiga gida manzon Allah ya kunce zanen da yake jikin shi sai ya daura wannan manzon Allah ya fito cikin jama'a fa qala rajulun min alqawmi wani mutum daga cikin jama'a sai ya faɗa ya ce ya rasulallah uksuniha ya ce ya manzon Allah ya ce ka tufatar da niman wannan zane wanda a riwayar da ya gabata da bazan Allah ya shiga gida ya ɗaura wannan zane da ya fito shi ne ya ce fa hassana ha fulani wani daga cikin musu ya nuna kyawun wannan tufafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa sai ya ce uksuniha ma a hasanaha ya ce ka menene ya fi wannan tufafi kyawu ya rasulallahi ba ni shi ma ka tufatar da ni sahal yake cewa faƙala na'am manzan Allah ya ce masa an gama فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wannan mazauni iya gwargwadon abin da Allah ya so sun maraja'a sannan manzon Allah sai ya tashi sai ya koma cikin gida faɓawaha manzon Allah ya cire wannan mayafi daga jikin shi ma'ana ya kunce wannan zane manzon Allah ya limki ثم أرسل بها إليه مزان الله يبادا يتي مزا أكي مسا فقال له القوم جماعة سي سكا تشي مسا ما أحسنت أما واني بك كيوتا با sa'ad wannan sa'ad ibn sa'ad kamar yadda a cikin wata riwaya shine ya faɗa masa ya ce amma wani baka yi daidai ba an gane ko amma anan sai ya lullufa kansa ya ce faƙala lahul qawmu jama'a sai suka ce masa ma a hasanta wani amma fa baka kyauta ba sa'alta ha'iya yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka roƙa wannan zane a wata riwaya ya ce masa ma a hasanta ya ce wani amma baka kyauta ba لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura wannan zani alhali yana so yana kaunarsa sun masa'alatahu sannan kuma kai ka roƙe shi ka ce ya baka shine yace laqad arafta annahu la yurdu sa'ilan kuma tabbas kai kayi sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya maida duk wanda ya roƙe shi in dai ka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da abin da zai baka to manzon Allah ba zai maida ka ba wannan ɗabi'a shi ce da al'adar shi kamar yadda Anas dan Malik shine dan cikin gida shi ya rawaito mana wannan hali daga wannan hali daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yake cewa wa masu ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shay'un qabun faqala la da dai ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu manzon Allah yana da halin badawa ya ce a'a Hausawa suka ce barewa ba ta gudu dan tirarrahi haka wato iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tashi da wannan dabi'a da wannan hali kamar yadda jikan shi Aliyu ibn Husayn Allah ya ji kansa wanda jika ne na Fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba za ka taba tambayar shi abu matukar yana da halin badawa ya ki ɗauka ya baka shi ne farar da yake yaban shi a cikin wata waka yake cewa ma qala la qabru illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la ahu na'am yace da dai bai taba cewa a'a sai dai a cikin tahiya a cikin tahiya ne kawai zai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ce laular tashahudi in ba dan tahiya ba to wato lakin shi ma da ta kasance na amci to shine a nan shine ya ce ana tsayewa sahada yake cewa laqad arabta yace kai ko kayi sanin annahu la yurdu sa'ida manzon Allah fa baya mai da mai roko duk wanda ya roke shi abu in dai yana da abin da zai bada to manzon Allah baya mai da wanda ya roka haka ake bukatar muminai su ɗabi'antu da wannan ɗabi'a da ka mai da mutum gara ka bashi kaɗan in dai kana da halin badawa ko mun kankantar abin da za ka bada ka ɗauka ka bada faƙalar rajul wannan mutum sai yake cewa wallahi ma sa'altuha ya ce wallahi ba roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan zane ya ce illa li ta kula kafani yau ma'amutu ya ce sai domin wannan tufafi ya kasance shine likafani na wato a ranar mutuwata don haka a wacce riwaya yake cewa inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha innama sa'altuhu li takuna kafani yace wallahi ban roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zane domin in daura shi a jikina kusan da cewa kadai na roƙe shi ne domin ya kasance min likafani a ranar mutuwata qala sahal sahal sai yake cewa fakanat kafan kafana wato wannan zane shine kuma aka masa likafani ranar da Allah ya masa rasuwa a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato kasancewar sana'a ta saka sana'a ce wadda take ta halar wanda irin waɗannan sana'o'i da malam yake jiro mana su wanda sana'o'i ne wanda galibin waɗanda suke yin su a irin wannan lokaci ba mutane ba ne waɗanda ake nuna su da yatsa wanda kuma galibi mutane ne wanda ana izgili da su ana ba'a da su ana ganin cewa kamar su ne kaskantattu a cikin jama'a an gane ko to shi a nan a sana'a babu wata sana'a babu wani kaskanci a cikin sana'a sai dai in sana'a ce haramtacciya amma duk sana'ar da Allah ya halitta wannan ba kaskanci ba ne mutum ya kasance akan wannan sana'a don haka za ka samu waɗanda suke masu ɗagin kai a ban ƙasa su ne suke rena masu ƙanƙanar sana'a kamar yadda mutanen annabi nuhu suke ce masa wannan ƙalu a nu'minu laka wata ba aka arzalu ko kuma wa ma na rakatta ba aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi shine zaka an ka koma cikin tafsirai malamai zaka yi suna faɗa kamar masaka da wadukai da wani menene suna nihi cewa irin waɗannan masu sana'a wai su ne kaskantattu daga cikinsu wanda daman kwa galibi mabiyan annabawan Allah waɗanda suke karɓa kira a farko talakawa ne waɗanda suke wato masu ƙaramin ƙarfi raunana to don haka dai ita sana'a babu kaskanci a cikinta in dai sana'a ce wadda Allah ya halitta saboda a ƙarƙashin sana'a kamar yadda bayani ya gabata akwai kare mutunci akwai kare mutunci domin neman halak ibada ce dole ne mumini ya nemi sana'ar da zai nemi halakkin shi to shine anan kenan ma da ya ringa jero mana irin wannan sana'a wanda ya zano mana akwai irin su kira da irin su dinki da irin su wato shine kenan saka shine anan kenan muka zo kan babun nasaji sannan wannan hadisi yana nuna mana duk da cewa daman bayani ya gabata a baya yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mutum ya tanadi da kafaninsa kafin ya mutu wannan ba laifi bane ba shine ya ce babu manista addal kafana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama falam yunkir alaihi inda a ce mutum ya tanadi da kafaninsa kafin ya mutu laifi ne to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi musu ga wannan wanda ya nemi cewa a bashi wannan zani yace shi ya karba ne domin ya zame masa dukkan to a karkashin wannan ne malamai suka gina mas'alar cewa shin yanzu mutum yana iya kebantar wuri ya ce in ya mutu anan za a binne shi kafin mutuwa ta zo ta gamu ta rabu idan makabarta ba kai kake da mallakarta ba wannan baya halatta kuma gaji wuri ne na jama'a kamar fashi ne duk makabartar da ta kasance ta jama'a ce a gane ko wanda babu wani wanda yake da mallakarta to bai ya halatta ka zo ka keɓance wuri ka hana abin ne wani cewa sai kai in ka mutu kamar yadda a nan ka samu makabarta sai ka samu wai wata unguwa wani yanki a makabarta wai wani bai isa bai zo wani bai isa ba a kawo shi abin da sai iyalin he iyalin su wani da wani wannan fashi ne zalunci ne kamar masallaci ne an tambayi shekul islam mutum ya kawo darduma ya aje kafin ya zo masallaci ya tsare wuri wannan shi ma ya ce fashi ne saboda masallaci na jama'a ne ba ka riga ka zo ka zauna ba sai ka zo ka sanya wai wannan tafi ka zo ka shimfiɗa shi ka tsare wuri kai kuma baka zo ka zauna to wurin kuma ba mallakar ka bane shi wanda ya zo da fari shine ya cancanci wannan wuri amma in makabarta ta kasance mallakar ka ce kai ne ka sayi wurin an gane ko ka ba da fi sabilillahi wasu su zo su wannan to anan ba laifi kana iya kebantar wuri musamman ka ce naka ne in ka mutu a zo abu ne ka wannan ba laifi bane ba a ƙarƙashin kenan wannan hadisin ne malamai suka fitar da wannan mas'ala a takaice dai a nan kenan hadisin yana nuna mana saƙa sana'a ce wadda take halattacciya kamar yadda wannan mata ta kanas wato ta saƙa wannan zane ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce nayi ne saboda kai kuma a nan malamai suke cewa dalili ne wanda yake nuna kasancewar mutumin da ya kware akan sana'a a ringa jingina sana'ar zuwa gare shi a ce sakar wani ce an gane ko saƙar wani kenan wanan nan an san mutum ne wanda yake kenan ƙwararre akan wannan sana'ar saboda ita wannan mata ta ƙware akan sana'a wadda take ta saƙa ta kanas ta yi domin ta kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne take cewa inni nasajtuha nasajtu hadhihi bi yadi tace da hannuna tace ya rasulullahi na saka wannan kenan ta jingina sakar zuwa kanta don ta nuna masa kenan saƙa ce ta musamman kenan don haka a nan malamai suka ce ba laifi kenan kaya in an san na kwarai ne a jingina shi zuwa ga wanda ke ne yin shi a ce kirarwa ne ko kuma sakarwa ne misali sannan faɗakarwar mu a nan kamar yadda wasu malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan hadisi kenan akwai dalilin da yake nuna neman albarka da gurabun mutanen kwarai ma'ana abin da ya shafi jikinsu da wannan illa kasancewar wannan matsala mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba take ya keɓanta ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan sama abucin albarka ne duk abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake ma'abucin albarka don haka babu wani a doron ƙasa wanda zaka kiyasta shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba a nemi albarka da tufafin abubakar ko ruwan arwallarsa ko miyansa ko majinarsa ko gashinsa ko takalminsa domin sahabbai sun san al'amari ne wanda yake banta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka shi wannan ya nemi albarka ne da abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zame masa lukkaban babun najjar قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم أنه قال أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانا امرأة قد سماها سهل عمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن أجلس عليهن إذا كلمت الناس سم فأم فأم فأمرته يعملها من قرفاء إلى غابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت فجلس عليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت له المنبر فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي أن- أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato kafinta sana'a kenan ta sassaka icce an gane ko shine ya ce babun najjar in aka ce najjar kenan shine kafinta kenan milize shine anan malam ya shigo da hadisin wato abu hazim yake cewa wasu mazaje sun je wajen sahal ibn sa'ad as-sa'idi yas'alunahu anil minbar suna masa tambaya dangane da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-alif wal lam anan lil ahad wato gardama ce wasu jama'a suka samu tsakankaninsu game da wato mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai da wani icce ne aka sassaka shi aka ɗan samu ja'in ja fama suke su san da wani icce ne aka sassaka aka yi mimbarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke hawaye kudu ba to shine lokacin nan sai suka tafi suka tambayi wato sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda wanda hadisin ya gabata tun a cikin kitabul jumu'a shine sahal yake cewa wallahi inni la a'rifu mimma huwa yace wallahi ni na san mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da wani icce aka yi shi yace wa laqad ra'aytuhu awwala yawmin wudi'a wa awwala yawmin jalasa alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na san a wace rana aka kawo mimbarin aka girka kuma na san farkon ranar da manzon Allah ya fara hawa mimbarin ba dan komai ba dan ya tabbatar musu cewa akan abin da suka tambaye shi yana da sani yana da ƙwarewa akan haka to shine anan yake cewa yas'aluna yake cewa atar rijalun ila sahal ibn sa'ad wasu mazaje sun je wajen sahal ibn sa'ad as-sa'idi yas'alunahu anil minbar suna masa tambaya game da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai da wani icci ne aka sassaka aka yi shi an gane ko kenan garrama ce suka yi da wani icci ne aka sassaka aka yi faƙala sai sahal yake cewa ba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila fulana imra'atin qad sammaha sahal wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ma wata mata wanda shi sahal ibn sa'ad as-sa'idi ya gaya musu sunanta amma shi abu hazim wato ya manta sunan matar amma malamin sa sahal ibn sa'ad as-sa'idi sai da ya faɗa masa sunan wannan mata amma ya manta shine yace amuri gulamakin najjara ya amuru li a awadan manzon Allah ya ce ma wannan mata yace ki sanya ki umarci wato bawanki gulamu kenan abin da ake nihi bawa domin ladabi ne wanda Allah ya ladabtar da mu akan harshen manzansa idan kana da bawa ba za ka ce ba abdi sai ka yi ladabi da ubangijinka sai dai ka ce gulami an gane ko sai dai ka ce gulami ko kuma ka ce fataya ma'ana kenan yaro na shine ya ce an muri gulamakin najjara manzon Allah ya ce ki sanya wato bawanki an najjara wanda yake kafinta ya amalu li a awadan wato ya sassaƙa mu wasu itace ajilisu alaihinna wanda zan ringa zama a kansu me yake nihi zama shine tsayuwa amma ba ana nihi dan a hau a zauna ba idza kallamtun nasa wato idan zan ma mutane kudu ba kenan idan zan ma mutane jawabi in hau kan wannan kenan itacen fa amaratu ya amalu min arfa gaba wato wannan mata sai ta sanya yaranta cewa ya sassaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min bari min arfa gaba wato daga kirya wadda take ta wani rukuki a nan Madina algaba a nan wani rukuki ne wanda yake daga cikin a cikin awadi na madina ma'ana wani yanki ne wanda yana gabacin madina kenan hanyar sham akwai wani rukuki inda ke akwai itaci to itaciyar da aka sassaka aka yi wannan mimbarin a cikin wannan rufuki aka saro ta ita ce ake kiranta kenan kirya wanda asali ɗarfa ita ce ake kiranta asla an gane ko asla duk da cewa wasu malamai suna fassara cewa goruba amma ba goruba ba ce ba ita ce kirya dai wadda ka sani wadda ake turmi da sauran abubuwa wanda da ita ce ake wannan galibi kamar misali yadda ka san jan katako dai haka take to ita ce ake kiranta ƙarfa ko kuma ka kiraye ta asla shi ne ya ce min ɗarfa gaba gaba a nan gaba kenan ta nan madina ake nihi amma tare da cewa akwai wata alkarya wadda ta shahara da wannan suna a birnin bahrain ana kiranta algaba don haka asalin gaba a larabci dukkan wuri wanda itace suka sarge ya zaman turukuki shine ake kira da gaba wanda kenan shine bature yake kiran shi kaman fure inda kenan itace suke haduwa to itace yadda aka saro aka sassaka wannan mimbari a cikin gaba ta madina aka saro su shine ya ce fa'amaratu ya amaluha min darfa'il gaba wato wannan mata sai ta umarci yaronta cewa ya je ya saro kenan itaciyar kirya ta wannan rukuki na madina ya sassaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mimbarin ثم جاء بها yaron ya je ya zo an gane ku ya je ya saro itacen ya zo ya sassaka mimbarin ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mimbarin ya kawo ma mai gidan shi ita wannan mata shine yace thumma ja'a biha sannan sai ya zo da ita fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama biha shi yaron da ya kawo mata ita kuma sai ta ɗauka ta aika ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce a kai masa fa amara biha manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a ɗau wannan mimbari fa wudi'at a ɗora shi a wannan mahalli kenan inda yake hudu ba a nan cikin masallaci ya yi umarnin cewa a kai shi can a aji fa jalasa alaihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan wannan mimbari wato ya yi hudu ba to shine a wannan riwaya hadisi na biyu a baban shine wato Jabir ibn Abdullahi yake cewa annamra'atan min al-ansari wata mata daga cikin mutanen Madina kenan wannan riwaya ta Jabir ta nuna mana wannan mata kenan daga cikin tana daga cikin mutanen Madina qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah tace ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya manzon Allah ala aj'alu laka shay'an taqudu alaihi ta ce ya rasulallahi yanzu ba zan kera maka wani abu wanda za ka ringa hawa a kansa kana hudu ba kamar yadda wata riwaya ta nuna lokacin da jama'a suka yawaita a madina masallaci ya zamanto ana samun cunkoso waɗanda suke can baya ba sa hango maza Allah sallallahu alaihi wasallama da kyau to a nan sai su suka ɗan ba shi shawarar cewa ai ya kamata a ɗan samu a yi mimbari ya ringa hawa to ita wannan mata shine sai ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yiwa ta ji labari ita kuma da yake tana da yaro kafinta sai ta zo ta nema da kanta ta ce ya rasulullahi shin yanzu ba za ka yarda ka amince in sassa a sassaka maka mimbari ka ringa hawa kana hudu ba a kansa shine ta ce ala aj'alu laka shay'an taqudu alayhi shin yanzu ba zan maka abin da za ka ringa hawa kana hudu ba fa inna li gulaman najjar ta ce ya rasulullahi ina da yaro wanda yake kafinta ne ya ƙware akan wannan sana'a Allah sai manzon Allah ya ce in shi iti in kin ga dama ma'ana in kin ga kin iya ba laifi bane muna da bukata fa amilat lahu minbar wato sai ta sassaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato minbar kenan tunda ita ta sa aka yi tamkar ita ta yi da kanta don haka kenan aka jingina mata aikin fa amilat lahul minbar wato ta sa aka masa kenan wannan minbar falamma kana yawmul jumu'a yayin da ranar jumu'a ta kasance qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala al-minbar alladhi suni'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hau wannan minbari wanda aka kira masa manzon Allah ya hauye ya kutuba an gane ko kamar yadda yake cikin waccan riwaya manzon Allah ya hau wannan mimbari yayi khutba da aka gama khutba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akan wannan mimbari manzon Allah yayi kabbara ya kabbara sallah ya yi karatu ya gama da ya yi karatu ya gama manzon Allah ya duka ya yi ruku da ya duka ya yi ruku lokacin da ya gama ruku manzon Allah ya dago bai je sujada ba sai yayo da baya da baya sai da ya sauko asalin kenan gindin mimbarin damun mimbarin mimbari ne mai matattakara uku manzon Allah ya yi sujada a ƙasa da aka da ya gama sujadarsa guda biyu manzon Allah ya taka hallo ya koma kan mimbarin ya yi karatu ya gama ya duka ya yi ruku da ya gama ruku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dago daga ruku sai ya sauko ƙasan mimbarin sai ya sujada lokacin da ya gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo yace da su inna ma sana'atu hadha kusan da cewa na aikata haka ma'ana na yi sallah akan mimbari manzon Allah yace li ta'atammu wa li ta'allamu salati dan ku yi koyi da ni kuma dan ku san yanda sallah ta take kenan ku koyi yanda sallah ta take kuma dan ku yi koyi da ni kamar yadda ya gabata tun a cikin kitabul jumu'a shine babul khutbati alal minbar to don haka shine a nan wato a takaice kenan a riwayar shine a nan yake cewa falamma kana yawmul jumu'a yayin da ranar jumu'a ta kasance qa'ada nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alal minbar alladhi suni'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau kan wannan minbari manzon Allah yayi khutba fasahatin nakhlatu allati kana yakhbubu indaha wato kututturan dabino wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake huɗuba a wurinsa domin akwai wani kututturan dabino ya bushe amma a jikin shi manzon Allah yake jinginuwa yake huɗuba a cikin masallaci kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi da Sahih Ibn Khuzaimah shi wannan kututturen icce na dabino aka yake a cikin masallacin amma a jikin shi manzon Allah yake jinginuwa yake huɗuba shine anan yake cewa fasahatin nakhla allati kana yakhdu indaha wato kututturan dabino wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake huduba a gunsa ma'ana yake jinginuwa wato sun yi kururuwa hatta kadat an tanshaqqa ka ce wannan kututturan ice na dabino kaman ya dare rabu biyu saboda karan dabino فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه manzan Allah yana cikin kuduwar manzan Allah ya sauko manzan Allah ya zo ya kama wannan kututturen dabina manzan Allah ya rungume shi shine yace fa ja'alatta innu anina sabiyyi wannan kututturen dabino sai ya ringa nishi wato irin nishi na yaro karami allazi yusaqqat an gane ko gungunin kuka kenan shine ake kira a ne ya ringa gungunin kuka yadda ka san yaro karami idan yana kuka ya kusa sauka ana lallashinsa shine yace ka an yake cewa fa ja'alatta innu anina sabiy alladhi yusakkat wato sai ya ringa gunguni gungunin kuka irin yadda yaro karami yake gungunin kuka alladhi yusakkat wanda ake lallashinsa ana famar ya kyale hatta taqarrat manzon Allah bai saki ba wannan kututturan dabino sai da ya nutsu ya daina wannan nishi shine a wata riwaya Sahal ibn Sa'wan Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa balamma wudi alahul minbar yayin da aka zo aka ajiye wannan minbar yace sami'ina lil jiz'i mithla aswati da ishar yace sai muka ji yanda ka san ma'ana kukan taguwa wadda take mai ciki al'ishar jam'i ne na ushara wato taguwa wadda cikin ta ya wuce wata goma har zuwa lokacin da za ta haihu shine ake kira da al'ushara kinan taguwa mai tsohon ciki shine ya ce kukan da muka ji wannan kututturen da bino yana yi yadda ka san kuka wanda yake na taguwa wadda take mai tsohon ciki shine a nan ya ringa gungunin kuka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa daddaba shi maza Allah yana lallashinsa domin ya kyale hatta stakarrat sai da aka kai lokacin da wato wannan kututturen da bino ya daina yin kuka qala shi sai yake manzon Allah yake cewa bakat alama kanat tasma'u min zikr kun san me yasa da binon kuka manzon Allah yake cewa yayi kuka ne akan abin da ya saba ji na ambatan Allah kenan abun sa da manzon Allah yake jinginuwa yi to yau an yi ba abun shi ba kenan wannan yana nuna mana ashe wuri yakan tasirantu da duk abin da ake yi a wurin shi na alkhairi ko shan duk wurin da ake aikata alkhairi abun idan an gushe ba a yi wannan wuri yakan samu kewa haka wurin da ake aikata sharri ran da aka kauce daga wannan wurin to shi ma yakan samu lafiya an gane ko to don haka a nan shi wannan kututturen dabino ubangiji subhanahu wata'ala da kudurar shi sai da ya ci yadda sahabbai wato nishin shi wanda wannan kuma mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ga ya kowa sai da ya ji kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya lallashe shi yake daddaba shi sai da ya kai ya kyale sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya ci gaba da kudubarsa shine anan kina manzon Allah sai ya nuna mana yace bakat alama kanat tasma'u min adh-dhikr wato wannan wuri wato wannan kututturen da bino ya yi kuka ne a sababin gushewar abin da ya kasance yana ji na ambatan Allah a takaice dai wannan hadisai malam ya shigo da su don ya nuna mana kenan sana'a ta kafinta sana'a ce ta halaf an gane ko kamar yadda gaya wanda ya sassaƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato mimbari babu shira'il imamil hawa'iyya bi nafsihi وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر بنفسه وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاه واشترى من جابر بئيرا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير قال حدثنا العامش هو سليمان بن مهران عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن الأسود هو ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما اشترى, اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئا ورهنه درعه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shugaba na halatta ya je kasuwa ya sayi bukatunsa da kanshi ba sai ya tura wani ba an gane ko ka je kasuwa ka yi cewa ne a matsayinka na shugaba wannan ba laifi ba ne ba amma fa ba kowa zai iya yin haka sai shugaba wanda yake adadi kenan in mun dauki al'imama al'uzuma shine ibnu umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ishtaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama jamalan min umar wato abdullahi dan umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya je ya sayi rakumi a wajen umar Allah ya kara masa yadda ya je suka yi ciniki umar ya sida ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam washtara ibn umar bi nafsi kuma shi kanshi ibn umar malam yace ya tafi kasuwa ya sayi cefane shi da kanshi shi ma ya je ya yi sayayya da kanshi wanda shi ma shugaba ne manya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abdullahi abdurrahman ibn abi bakar Allah ya kara musu yadda yake cewa ja'a mushrikun bi ganamin wani mushiriki ya zo da garken kankanan dabobi fashtaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama min hushatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi tinkiya a wajen shi da kanshi manzan Allah ya je suka yi ciniki ya saya sannan washtara min jabirin ba'ira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya sayi rakumi a wajen jabir kamar yadda zai zo nan gaba dukkan su waɗannan asar da malam ya kawo ko kuma ce waɗannan hadisai da malam ya zo da su suna nuna cewa ba laifi ba ne shugaba ya je kasuwa ya yi cefane da kanshi ya saya abin da yake nihi saya ba tare da ya wakilta wani ba shine a nan malam sai ya shigo da hadisin aisha allah ikara mata yadda take cewa ishtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min yahudiyin ta'aman nasi'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi abinci daga wajen wani ba yahudi nasi'atan halin manzon Allah ya jinkirta kudin kenan bai bashi ba shine yace wa rahana hudir'a manzon Allah ya jingina masa wato sirken shi an yi ciniki an gama ba yahudi ya dauki wannan sha'ir ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to amma manzan Allah babu kudin da zai dauka ya biya shi manzan Allah sai ya bashi jinginar silken shi na yaki kenan in ya zo masa da kudi zai karbi silkensa to wannan a takaice wannan hadisai da malam ya kawo mana yana nuna mana kenan ba laifi bane ba shugaba ya tafi kasuwa ya je ya yi sayayya ya yi cefanansa me yasa domin wannan yana nuna wato kaskanta kai ne manzon Allah ba dan ya rasa wanda zai aika a je a yi masa sayayya ba yake zuwa da kanshi yake dan ya nuna ya karantar da mu yanda duk matsayin da Allah ya kai ka to ka kaskanta kanka ba a buƙatar ka daga kanka ka nuna cewa ka wuce matsayin cewa ka aika yi kaza alhali wannan abu ko abu ne wanda Allah ya halitta kare ka je ka yi sayayya a kasuwa wannan abu ne wanda Allah ya halitta ba laifi bane ba ba laifi ba ne kenan a nan don ka karantar da jama'a kaskanta kai cewa wannan matsayi da Allah ya kai ka bai kai ba matsayin a ce ka kasa akan waɗannan abubuwa kenan don haka manzon Allah yake zuwa ya ce ne da kansa kuma don a yi koyi da shi to don haka kenan wannan wannan karantarwa ce kenan ga waɗanda suke mabiya shine a nan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya sayi abinci daga wajen wani bai yahudi manzan Allah ya je jingina masa silkensa akan cewa in ya zo masa da kudin kenan zai karbi silkensa don haka kenan wannan yana nuna ba dole bane sai ka wakilta wani kai da kanka kana iya zuwa ka je kai sayayya amma don ka wakilta wani kuma wannan ba laifi bane amma kar ka dau matsayin cewa kai tunda ka zama kaza yanzu matsayin ka ai ya wuce a ce ka je kasuwa ka dauki zakumi kana cefa ne ka je ka sayi kaza ka sayi kaza wannan duka ba ɗabi'a ba ce ta mumini mumini abin da aka san da shi kaskanta kai kuma in ka kaskanta kanka ka yi ƙoƙarin yadda za ka karantar da waɗanda suke na baya karanta wannan hadisi ke da babu shira'id dawa biwal hamir wa iza ishtara dabbatan aw jamalan wa huwa alayhi hal yakunu dhalika qabdan qabla an yanzil وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بئني بئني يعني جملا صعبا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله وابن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فأبقى بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبقى علي جملي أبقى علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يهجنه بمهجنه ثم قال اركب فركبت فلما رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية أفلا جارية تلائبها وتلائبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشدهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوكية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداه فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي أوكية فأم فأمر بلالا أن يزن له أوكية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادعوا لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمن lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya zafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك